أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka makama ta badi'u zaman alhamazani rahimahullahu ta'ala mai rasuwa shekara ta 400 bayan babi bayan hijira wanda yau shekara shi dubu da arba'in da shidda dubu da arba'in da shidda a kabari Allah mashi rahama wannan shine darasinmu na talatin da biyar zan mu tashi kuma mukama ta talatin da biyu ita ce almukamatu shiraziya mukama ta garin shiraz yake cewa haddasana isa bin hisham isa bin hisham ya ba mu labari kala yana cewa lamma kafaltu min al-yaman yayin da na komo daga yaman wanda ya fito daga bulaguro shi ake ce ma kafala ba a amfani da kalmar kafala sai in bulaguro ne in raja'a ne tana yiwa daga nan kasuwa ma a ce raja'a mina suk amma ba an ce kafala ba mina suk kafala sai wanda ya fito daga bulaguro shi yasa yan bulaguro ake kiransu da alkafila alkafila kenan arraji'una mina safar lamma kafaltu yayin da na komo min yaman daga yaman kenan kaga larabci da yalwar yare ne wanda ya kasance matukar kasan shi kasan zurfafa shi to kalmomin da ake maka magana su suke baka isharar abin da ake nihi daga kaji mutum yana amfani daga kafala kafaltu min kaza kai kasa akan ka cewa kawo bulaguro ne ya hutu ba sai ka tambaye shi ba cewa ina ka hutu ko cikin gari ne ko ina ne dan kalmar da ya amfani da ita yace min al yaman daga yaman wa hamamtu bil watan kuma nayi niyya in koma gida damma ilaina rafiqun rahalahu yace rafiqun wani abokin tahiya damma ilaina rahalahu sai ya gamo mana da abin nan sirdin shi yanzu muka ga arrahila shine taguwa ta abin nan arrahal kuma shine sirdin karan kanshi musulmi akhratul rahal rahal sirdin shi kenan yana nihin taguwa shi ma'ana ya hada kayan shi bulaguran mu yi tare muka samu aboki na komowa fatara faƙana salasta ayyam muka yi abutar tahiyyar nan kwana uku a hanya hatta jazabani na jidun har sai da tudu ya ja ni wani ta kama huwa hadun shi kuma ku zazzabe ya haɗe shi ma'ana ni na hau tudu shi ya yi gangare shi ne wanda ya haɗa ku zazzabe kuma kamar ya haɗe shi ne ya ce fasa'artu sai na hau sama wasa waba shi ya yi ƙasa wa sharraktu na yi gabas wa garraba ya yi yamma wa nadimtu alamu fara ƙatihi na yi nadama akan rabuwa da shi ba'a da an malaka ne jabalu wa hazanuhu bayan aljabalu dutse wa hazanuhu da kuma guri mai kabri na ƙasa malaka ne ya mallaka mana da wannan bako bayan mun haɗu da shi mutunan mutunan kirki ne sai da muka rabu nike ta nadama wa akhazahu algawru wa badanuhu algawru kwa zazzabi mun ga ana cewa garu hira wannan kogo kogo algawur kogo ya ce a hazahu ya rike shi wa baɗanahu da cikin kogo ya ce fa wallahi laƙar taraka ni firaƙuhu ya ce wallahi barin shi ya bar ni wa ana ashtaquhu ni kuma ina begen shi wa gadara ni ba'adahu kuma shi wannan bako da muka yi hanya ɗaya ya bar ni uqasi bu'uduhu ina gogegeniya da nesa da shi kulle ina ta tunanin shi wa kuntu faraktuhu za shara na kasance na rabu da wannan bako ma'abucin ɗaukaka ne wa jamalin da kuma ado mutum ne cikin ado sosai ya zo cikin hadisi wata mace wadda ɗanta tana goye da shi annabi alaihi salatu yake ba sahabbai labari wanda riyadu salihi ne ya kawo shi ya tana goye da wannan ɗan mai doki ya wuce mai doki nan da ya wuce aka ce wa kana za sharatin hasana yana da cikin hali mai kyau da ado mai kyau wanda ta ce Allah wanda ta ce Allah ka sa ɗana ya zama kamar wannan to wannan sharaƙin ta zo a cikin wancan hadisin yace wa hayatin wa kamalin yana cikin kyakkyawar kama da kamala wa daraba daharu bina durubahu zamani ya buge mu bugon shi wa ana atamassalu astamassalu kullun ni ina suranta shi a cikin kwakwalwata ina suranta wannan bakon da yadda muka gamu da shi muka rabu da shi har kwana uku a hanya wannan fi kullu waqatin a cikin kowane lokaci in kana tunanin wani ko kana begen shi kullum kana sanya sura shi da sura halitta shi da kayan da yake tare da su a lokacin da kuka haɗu wa a tazakkaruhu fi kulli lamha yace kuma ina tuna shi a cikin kowace kibtawa ido wala azunnu anna daharu yus'iduni bihi ban zaton cewa zamani zai arzuta ni da haɗuwa da shi dan ban san na ko ina bane shi ma bai san ni ko na ko ina bane yace wa yusifuni fihi kuma ban tunanin zamani zai taimaka mini da samun shi hatta ataitu shiraz har sai da nazo garin da ake ce ma shiraz shirad a yanzu wani gariruwa daga cikin gariruwan faris iran kenan gari ne cikin iran amma a zamanin yanzu yana cikin gariruwa na abin nan makka yana cikin gariruwa na makka fa bainama ana yawman da saboda gariruwa kamar kasashe da suke ciki yanzu a wancan lokacin yadda suke ciccire ba kamar na yanzu ba ne yanzu turawan mulkin mallaka duk suka zo suka ciccire kasashen ba yadda suke a yadda aka san su ba ne wani garin da a can da cikin wata ƙasa yake yanzu ka ji shi a cikin wata ƙasa ne daban yake makwabciyarta ya ce fa baina an yau mafi hujjarta ya ce wani lokaci ina tahiya cikin abin nan ina tahiya cikin ɗakina iz da halaka halun kawai sai ga wani gwarzo ya shigo nan gurin ibn hajar ina ta na cikin fatahul bari ya yi bayanin cewa baina da baina ma bambancinsu ita baina in ta zo gabanta dole sai an buƙaci iz fa bayna ana fa bayna ana kaza dole sai an kawo iz sabanin bayna ma yace kahalun sai ga wani gwarzo ya shigo gwarzo shine man khattahu shayb wanda ya kusa da hurhura ai saboda mataki na annumu na insan annumu al insan yana da marahil kala kala akwai aljanin akwai abun nan wani lokacin da akwai adifin lokacin da aka aihe shi akwai alwalad bayan ya dan daga akwai wannan ashab akwai har zuwa gwarzo dai wanda daga shekara arba'in zuwa gaba suke cewa shine gwarzo kad gabbara fi wajhihi alfaqar wanda kuma wannan gwarzo da ya shigo talauci ya sanya kura a cikin huskar shi wanda zafa ma ahu dahar wanda addahar zamani in ta zafa ma ahu ya tsotse mishi ruwan huskar shi wa amala qanatuhu kuma ya tankwasar mishi da mashin shi gadon bayan dan adam yake ne shine mashi da haka yake a meke sak amma yanzu ya tankwaso haka mashin shi ya tankwashe a sukum rishin lahiya ita ta tankwaso wannan wa qallama azfaruhu al'adam al'adam babu qallama azfaruhu ta ta yanke mishi harci bi wajihin da wata huska aksafa min balihi wadda tahi tahi darmuwa a abasu ma'ana abasa wata wallah a basa shine dar mai huska aka safa ya dar mai huska gami da zuciya shi huska shi a dar mai wannan ya shigo waziyun kuma da wani ado au hashimin halihi wanda ya yi rishin ɗebe kewa gami da halin shi kawace kaya ne mummunan kaya wanda suke bayyana cewa yana cikin wahala ya ce wala satin da kuma nama na haƙori nama wannan da ke saman da haƙori ke hutaɓɓuɓɓugowa daga cikin shi ake ce ma allafa da ca wala satin da nama na haƙori na shifa wanda yake ya kame ya kame dadishi yawa dadishi ba shine lassa na shifa wanda yake ya kame shi ma ya kame ya bushe muga yadda dadishi kullun cike yake da miyau a jike yake ko da yaushe tun aka ce na wani har ya bushe wahala ta kai wahala yace wa shafatin kashifa da kuma lebo wanda yake shi ma mai kaushi leban shi har yayi kaushi yace wa rajulin wahila da kuma kafa wadda take cike da abin alwahal alwahal shine tabo kafa cike da tabo ya shigo mini wa yadin majila da hannu cike da kanta wa anyabin kada jara'a haddur da kuma haƙora wanda addurru cuta jara'ahu ta kwankwaɗe su ta haɗe su ya tajarra'uhu wa la yakadu siguhu kwankwada yace wal aishul mur da kuma rayuwa mai dacci ya siffanta mana wannan mutum gwarzo da ya shigo yin shi duka da wannan siffofi wa sallama sai ya yi sallama fasdaratu aini sai ido na ya wulakanta shi lakin ni ajabtu sai dai na amsa mashi ba kyare shi bane faƙala sai wannan mutum yace Allahumma ja'alna khairan mimma yuzannu bina Allah ka sanya mu mafi alkhairin gami da abin da ake mana zato fa basatta lahu asirratu wajhi sai na saka mishi na dan na huskata mai risala yana ce mai iziya yana cewa wa ya tatabba'u fi gasilu asarira jabhatihi al asarir nan jam'i ne na asirra asirra ba gado ba asirra shine wannan tadiya at takamish allati takunu fil wajh nadewa dake kasancewa a cikin goshi shine yace sai na shinhuda mishi nadewar goshi na yace wa fataktu lahu sam'i sai na buda mishi kunne na in ji abin da zai faɗa anna samawati wal ardi kana taratakan fa fataqnahuma tsagawa budawa wa qultu lahu sai nace mishi i ƙara faƙala sai ce kad arda'atuka sadai hurma na shayar da kai da nonon haramci na shahar da kai da nonon haramci a nan gurin abin da yake nihi da alhurma shine alkawali ma'ana abin da yake nihi alkawali wani lokaci ya taba hada mu da kai bai kamata ba a yanzu kuma ka kauda mana huska yace wa sharaktuka ina na isma kuma nayi tarayya da kai ragama ta kariya ta hani wal ma'rifatu inda alkiram hurma kuma ma'arifa nuna ka san mutum a wajen mutane masu karamci alhurma ce mutumin kirki baka zawa wajen shi ya nuna maka bai san ka ba dan ya ganka cikin wani hali cikin wani yanayi ko dan yana tunanin wani taimako zaka nema yace wal mawaddatu luhuma kauna kuma nama ce ta zumunci fa qultu sai na ce mishi an ga ga ga mishi maganganu da ya ga zai rena shi yace abaladiyun anta ama ashirun kai dan gari ne ko kuma dan uwana ne kace haduwa ta taba hada mu da wannan maganganun da ya faɗa suna nuna cewa sun taba gamuwa da shi ko kuma ma har akwai zumunci da ya amfani da cewa almawaddatu luhuma da ya ce mishi am ashiru yin nisba ce zuwa ga al'ashir al'ashir ma'ana dan kabila ta ne faƙala sai ce ma ya jima'una illa baladul gurba ba abin da ya taba haɗa mu da kai sai gari na bakonci wala yanzu muna illa rahimul qurba ba abin da ya haɗa mu sai zumunci na kusanci nan rahimul qurba yana nufin alqurba ta kusanci ba na qurba ta jini ba kurba ta zahiri ta kusa da kusa mun taba zama kusa da kusa da kai ta masafa fa qultu sai mishi da kinaya kuma dan ya badda shi akan cewa rahimul qurba ya kawo da rahim da alqurba wanda duka tunanin shi zai ta yi akan cewa dan uwan shi ne na jini shi kuma yana nihin zumunci na kusanci ta kusa da kusa kusa da kusa ta zahiri fa qultu sai nace ayyi tariqu shadda na fi qaranin ya gano shi yace wace hanya ta taba gama mu da kai a cikin dutse guda a cikin igiya kala ɗariƙul yaman ya ce a hanyar yaman muka taɓa gamuwa da kai kala isa bin hisham sai isa bin hisham yake cewa fa qultu sai na ce anta abul fatal iskandari kai ne abul fatal iskandari fa kala ana zaka ni ne fa qultu sai na ce mishi shadda ma huzilta ba'adi ma'ana ma ashaddu ana amfani da wannan cikin ta'ajjub siga ce ta ta'ajjub ma ashaddu ma huzilta ba'adi mi an mafi abin mamakin yadda ka rame bayana can da na san ka bakon can da muka gamu ya siffanta mana da hali mai kyau da kawa mai kyau da kaza da kaya masu kyau har yake ta tunanin shi yake ta tunanin ya ki wannan yana takaicin rabuwa da shi shine gani cikin wannan halaye to dole zai tambaye shi yace kai gaugawar me yayi tsananin ramar da kai haka bayan mun rabu wa hulta an ahadi kuma kasab ka gami daga alkawalina kasab ka daga yadda na sanka yace fan fud ilayya jumlatu halika zubo mana jumla ta halinka ba ni labarin halinka ya aka yi haka koma haka wa sababu ikhtilalika kuma da sababin da ka samu tangarda al ikhtilal da ikhtalla kaza shine samun tangarda da eh daga khalal ne ba tangarda fa qala sai yake cewa nakahatu hadara adimna nakahatu na auri hadara adim na tsanwa na tsanwa na abun nan mazbala nan na jibji na auri hadara adim na ciyawa ta jibji ciyawar jibji nan gurin kinaya ce yake mishi mun san cewa idan aka yi ruwa da damuna ciyawa da ta kyau ta ko ina ta ta ko ina kyau ita ce ciyawar jibji to wannan kuma ta rudar da mutum mai yin ciyawa ko mai cirar wani abu ya je ya ce ya cire ta ran saboda kyanta alhali kuma da ya san zahirin abin da ya sa a baɗinin abin da ya sa ta yi kyan ba zai ƙaunace ta ba don tattaka ce da kashin mutane ya sa ta yi ya sa ta yi kyan wannan to nan gurin matar da ya aura ya siffanta da hadara udimna ciyawar jibji don saboda kyau ya biya kawai yana nihin ya nuna mana cewa wata mace ce ya aura wadda kyau ya biya ba hali ba wannan mace da ya arme ta yace wa shaqitu min habibuna Allah ya tsiyatar da ni da samun diya da ita kaga ma zancan bai arzda samun diya da ita ma tsiya ce yace fa ana min hafi mihina ni dangance da ita ina cikin jarrabawa kada akalat haribati hakika ta cinye dukiya ta ta rayuwa yadda ka san da mai kudin nan can ni ne mai kudin nan can baya duk ita ta cinye shi yace wa araqat ma ashabibati kuma ita ta zubdar da ruwan sarmantaka ta faƙulta sai da ce mishi halla sarrahata me yasa ka sake ta fa sarrihuhun na sarahan jamila yace wastarahata ka huta sarrahata wastarahata ka sake ta man ka huta nan gurin yace qala katibul maqama marubucin wannan mukama ya ce fa ashara isharatun ankartuha sai yayi wani nuni wanda nayi inkarin shi ya kawo su maganganu wanda na ki su na ki kawo su wa an shada abiyatan hafiztuha ya kawo wasu abiyata da ya kawo na har da ce sun yi wa ma na kartuwa amma ban na karto muku su ba don saboda mugun don saboda duk magana ta kasance ta ana kumiyar hadatta magana ce ta batsa basu basu kokarin kawo ta in sama sama ne suna kawo ta amma abin da ya zama na batsa ta wuce iyaka ta wuce misali basu kawo ta shine yake ishara a nan gurin ba dukan ta bace mukama ya nuna ya shahi wannan abubuwa nan zan mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah maɗaukin sarki ya yi mana gafara wassalamu alaikum warahmatullah